بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله واحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى اله وسلم وشر الامور محدثاتها فان كل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار ربي اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم yanzu haka muna daren juma'a ne daren takwas ga watan sha'aban hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga Makka zuwa Madina na da shekara 1443 daidai wanda ya da goma ga watan uku shekara ta 2022 wannan kuma insha Allah shi ne kasat na 450 daidai cikin jiran karatuka da ake gabatarwa cikin wannan littafi na mai albarka littafin imam muslim ibn hajjaj rahimahullahu ta'ala taken karatun shine karatun hadisi da aiki da shi shine kaɗai zama lafiya ga musulmi muna roƙon Allah maɗaukakin sarki azuta mu karatun hadisan manzansa alaihi salatu wassalam da amfanuwa da su duniya da kiyama ana kuma jin mu da sauraron mu ne ganin cibiyar mu ta ilimi wato Darul Hadith Salafiya wanda ke number 4 Madarka Road Gaskiya Le Zaria Kaduna State Nigeria Darul Hadith kaman kullum makaranta ce da Malam Albani gina a wannan gari na Zaria kadai don cimma manufofin da a wasa da fatan Allah yi da nufi mu kuma Allah shige mana gaba ya dora mu akan abin da yake so ya da shi kafin nan kafin ci gaba karatu akwai tambayoyi za mu dan karanta wasu mutane sai gan tambayoyin ana rubuto su a haka wannan tambayoyin da ke zuwa mana ta hanyar tashar mu ta TV wato Annasiha TV jama'a da suke rubuto tambayoyi shine muke printing din su ake karanta su a haka tambayoyi ne suna nan barjik da yawa Allah samu dace wannan tambaya ke cewa mutum ne kan yi mafarkin an danne masa kafafu har ya ji kamar ba zai iya tafiya ba sai in ya yi addu'a ne sai ya ji abin ya warware amma da zarar ya tashi daga bacci sai ya ji kafafun nasa sun yi rauni kamar abin ya faru da gaske menene mafita kan haka mala to wannan kaman shine bahaushe ke cewa dannau ko eh ko da ke dannau mutum ya tashi abin jin asarin shi ko ko ana jin asarin dannau to wannan kaga ya zama ƙari ne akan wani abu tayu yana da fama da somi-somi ne na masu abinda muke ba shawara a ya samu waɗanda suke ƙwararru cikin masu islam medicine na garinsu da inda yake ya ga masu wannan damuwa ta shi shawar da ba shi ke ya samu wani suka kwada a islamic medicine ya ga masu ga abin da za su ga mashi matakan da ya kamata ya ɗauka a wajen kaga abga ya gudu da yana nan da sai ƙara mana gudun mako amma abin da mace shi ne duk wanda zai kwanta bacci akwai guidance akwai shirye da manzan allah ya zo da ita tana taimaka wajen warwarewa wajen wannan matsala ɗin na farko in za ka kwanta bacci ana so ka yi alwala na biyu in za ka kwanta bacci ana so ka karanta amanar rasulu da ayatul kursi kuma an ce a karanta karantawa za ka yi misali amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbihi wal mu'minun kullun amana billahi wa mala'ikatihi wa kutubihi wa rusulihi karantawa za ka yi ka bayyana gwargwadon abin da Allah ya so haka ayatul kursi ma ita ma karanta ta zaka yi ka bayyana gwargwadon abin da Allah ya so don annabi ya ce ita ayatul kursi a karanta ta yana koran shedan yana yana in ka karanta annabi zai ya ce da a baka kariya a dukkan daren ka gaba daya wannan kenan sannan akwai falaki kulhuwallah da falaki da nasi da mutum zai tara hannayensa yana karatun iskar hannayen suna bugan bakin suna bugun tafin hannayensa sai budi ya shafa misali ya kanta qul huwallahu ahad allahu samad qul a'udhu birabbil falaq ya kanta annasi sai tottofa haka sai shafa fuskar shi da kanshi da duk inda hannun shi ya kai sai shashafa a jikinsa yayi kafa ɗaya kenan sai sake haka kafa biyu ya sake haka kafa uku an fanci wannan abun ko to dan ya gama wannan abun akwai wata addu'a da annabi ba na fatima ita ma duk kariya ce shi za ka ta kai tasbihi subhanallah walhamdulillah wallahu akbar ko kai kafa 33 na ƙarshe zai zama na ɗari sai ka ce ke da allahu akbar ɗin yan wasu gane misali subhanallah walhamdulillah wallahu akbar subhanallah walhamdulillah wallahu akbar kai haka so 33 na 34 sai ka ce allahu akbar kaɗai ina fata mun fahimci wannan abun to sannan abin da ake so in kai haka kuma sai ka ƙara shi baccin naka da tasbihi da wasu abubuwa addu'o'i ga Allah madaukakin sarki kana subhanallahi hamda astaghfirullah kai bacci in Allah da mutun na haka zai wahala a ce irin waɗannan shedanu su iya samun dama a kansa kuma ko jifa aka yi mutum insha Allah a wannan daren ba zai same shi ba sai dai ka kai koma kan mashiƙiya ina fata mun fahimta ko jifa ko samu ko menene wannan abun su wannan addu'o'in suna ma da wani tasiri na daban kamar da ibn qayyim jawziya ke fara cin adibbun nabawi hatta lafiyar jiki kakan samu karfin jiki da lafiyi da kazar-kazar a wuninka sakamakon yi wa'annan addu'o'i din rashin su ba karama asara bane sannan ana fatan sanda ka zo cikawa ka cika da imani sakamakon wa'annan abubuwa din sannan Allah baka karfin waɗanda wanda yake da yara masu mai aiki watakila ba zai samu kazar-kazar iya aikin da za ka iya ba fa'irojin da da yawa allah sayan wasu fahimci wani abu da haka shawar da muke ba mai wannan abin gashi na farko ya kula da waɗannan zikiroyi da shi sannan kuma daga cikin shawara mai ƙarfi shi ne ya zama kana da izifi da kake karanta a kullum ɗan izifi ɗaya na in biyu ne kar ka gaza kullum ya zama kana da wurdi ba wurdi na ɗan ɗariƙa ba fa abin da ake wuri shine wani wani fitaccen abu da kasa za ka ringa yi na addini misali izifi daya izifi biyu izifi shida a ce kake yi to ka zama kana da wannan a wuninka daina ga cin kariya da mutane ke samu ga azkarus sabah da masa da na fita gida da shiga gida duka waɗannan abubuwa suna ga cin abin da yake kawo wato kariya daga sharrin shaidan Allah shi kiyaye sannan wannan ke cewa lokacin da ake sallah ta farilla idan liman bai fara karatun fatiha ba mamu zai iya farawa kuma na ji an ce a lokacin da liman ke karatun sallah a bayyane mamu ba sai sun yi karatu ba eto wannan magana haka take idan sallah ta bayyana dama gaba daya sunna tabbatacciya magana mafi rinjaye a ga maganin malamai shine kai mamu idan har kana jin kira alliman ba za ka yi karatu ba misali sallar magarba isha da sallar asuba sanda kake ji liman na karatu kai ba za ka ce komai ba in aka yi kabbara harama du'a istifta kawai za ka sai ka ja ka baki kai shiru ba za ka yi ta'awuzi kai basmala ba amma in sallar ɓoye ce kamar azhar da la'asar kamar biyun magana da biyun isha ta ba ka gane liman ya fara ko bai fara ba kai za ka shiga da karatunka ne kawai jama'an fahimci wani abin ko ala samu dace wannan kuma ce ake malam menene shirya ta ce dangane da tsayar mace da za ta tsaya ne yadda namiji ke yi ko kuma tasu tsayuwar daban a sallah kenan wai da ma in mata za su tsaya in ana sallah mata su tsaya ne da maza ke koko suna ta su tsayo daban ina jin abin da ya gani wannan shine wata sallah da za ga yan uwa suna yi mata shine in ba za ta yi sallah sai ta haɗe kafafuwanta da cinyoyinta waje guda ɗaya ina fatan fahimta babu shakka akwai malaman da suka kawo yin haka din amma ba shi da dalili daga cikin sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama abinda annabi ce sunna hadisin Abu Dauda shine cewa an-nisa'u shaqa'iqur rijal mata dangin mazaje ne a wajen hukuncin shari'a musulunci ba ka iya bambance sallar mace ko azumin mace ko ta ibada tata wadda Allah ba da umarni sai inda dalili na shari'a ya ce ban da haka da babu dalili na shari'a wanda suka ce matan su matsa kafa wata magana ce dai kawai ga ta nan wayin mata suka bude kafa su wai ta yi iska ta shigo ta shige masa farji sha'awar su ta motsa ina fatan fahimta wai shi ne kawai dalilin zai ka ce to su matsa kafafuwa din to in har haka ne aiwa ma kana rabbuka nasiya kamar da wani suke cewa Allah ba zai manta bai ga wa manzon Allah wannan karatun tunda mata suna sallah a zamanin manzon Allah suna kuma da ba zai yi a ce akwai wannan hukuncin ba manzon Allah kasa wannan bayani shi a ce kuma al'umma ta kasa rawaito mana wannan hukuncin ina fata kun fahimci wannan abu da haka wannan magana ce mara asali gaskiya da haka mace za ta tsaya ne gem yadda namiji ke tsayawa sannan za ta riƙe hannu ta ɗora a ƙirji ina fata da haka wannan hijabu da suke mai hannu a waje yana da kyau haka ina fata ta ɗora hannunta a ƙirji ta tsaya da namiji ke fuskanta ƙafafon da su kalli gabas su ma ta tsaya da ake sallah haka ake kuma za ta yi karatun fata da sura a fili ba a ɓoye ba ba kamar raɗa ba ka sa ko ta sallah da mata ke karatun fata da sura sai sun ga kamar raɗa-raɗa kan magarban nan ko ka tsaya ko sai da baka ji mai take cewa ba abin da aka yi suna yi wai saboda wa muryar mace al'aura ce wannan din magano da ya marasa tabbaci a cikin addinin musulunci ina fata mun fahimci wannan abin to kenan ba za su je gaban malamai su karatu ba kenan babu dan an hana namiji ganin al'aura mace ko ko jin al'aura ko to sai dai ce sallah ba dama namiji kanta da take kenan ta yi kira ya ce ki gyara nan ba ki sa madda ba can kin sa madda ta yawa domin yana fa mu'amala da al'aura kenan ina fatan fahimta dukkan wani kamar ka faɗa ƙa'idar da malamai suka sa shi ne an-nisa'u shaqa'iqur rijal daidai da mata daidai suke da maza dan juma da dan jimmai ne a wajen ibada ba abin da ke bambance ibada ɗaya daga ci sai in shari'a ta zo da wani abu da bambance ina fatan fahimci wannan abin kamar yadda aka ce in an zo masallaci mata tsaya masan sahun baya maza sahun gaba an so maza su kasance a sahun gaba mata kuma an so su kasance a sahun baya to wannan kaga shari'a ta bambance wannan lamari din ina fatan fahimta idan za a yi sahu da yara maza ko da maza da mata ko da yara ne maza zama kusa da liman mata zama a baya in ana sallah liman namiji zai shiga gaba ne mace kuma za ta da cikin mata yan uwanta kaga wannan duk shari'a ta ta bambance wani abu din amma in ba a samu bambanci ba to babu damuwa ne bambance sa Allah samu dace to jiya mun gama da karatu da ya tattauna game da abin da shafi kunuti yau sabon karatun malam ce babu qada'i salatil fa'ita wa kayfiyati qada'iha wannan babu zai mana bayanin sallah biyan sallah alfa'ita wadda ta kubuce mutum bai yi ta a cikin abin nan ba kaga sallah idan ka kalle ta ta wata fuska a wajen malam fiqh akwai abin suke ce da shi al'ada'u sannan kuma mene akwai alqada'u al'ada shine sallar da muka aka yi ta a farko a lokacin ta lokacin shi ma sa guri guda biyu akwai al-muqtari akwai ad-daruri al-muqtari lokacin sallah da aka yi na wani kenan farkon lokaci al-daruri lokacin ƙarshe na wannan sallah din to da muqtari da daruri in mutum ya samu yayi malaman fiqh suna ce da wannan mene al-ada'u an fahimta ko idan ko mutum bai samu yayi ta a wannan lokacin ba alalurin kenan har lokacin ya fita to shi ne suke ce da shi in ya yi ta sai ce ƙada'u kun fahimta ita sallar da ba a yi ta a lokacin ta sunanta mine alfa'ita kun gane bambancin jama'a eh wadda ba a yi ta a lokacin ta baya sunanta sallar alfa'ita to in aka yi sallar ya sunan shi kuma alƙada'u biyan bashi ina fatan fahimta wannan da aka a lokacin tallaruri ko muktariya sunanta ita kuma al'ada ina fata an fahimci wani abu wannan terms ne na malaman fiqh suke amfani da shi waje lokutan sallah kana magana ne ko da a jami aka yi ai za mu zo mu ji yau ma insha Allah ko da a jami sunanta mene qada'u Allah sa mu dace to malam sai ce babu qada'is salatil fa'ita babu zai mana bayanin ramuwar sallah wanda ta kubuce ba a yi ta a lokacin ta ba wa kaifiyati qada'iha da yadda ake ramata ita sallar da aka kubuce ya za a ramata za ta sha bamban da wannan ko ba ta sha bamban ba Allah samu dace imam muslim yake cewa qala haddathana harmal bin ha'atujibi qala akhbarana ibn wahabin قال أخبرني يونس عن ابن شهاب عن سعيد بن مسيب عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم حين قفل من غزوة خيبر سار ليله حتى إذا أدركه الكرى الرسى وقال لبلال اكلأ لنا الليل فصلى بلال ما قدر له ونام رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأصحابه فلما تقارب الفجر استند بلال إلى راحلته مواجه الفجر وغلبت بلالا عيناه وهو مستند إلى راحلته فلم يسقط رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولا بلال ولا أحد من أصحابه حتى ضربتهم الشمس فكان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أولهم استيقاظا وفزع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال أي بلال فقال بلال أخذ بنفس الذي أخذ بأبي أنت وأمي يا رسول الله بنفسك قال اقتادوا فاقتادوا رواحلهم شيئا ثم توضأ رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأمر بلالا فأقام الصلاة فصلى بهم الصبح فلما قضى الصلاة قال من نسي الصلاة فليسلها إذا ذكرها فإن الله قال وأقم الصلاة لذكري قال يونس وكان ابن شهاب يقرأها لذكرى سيما التي حدثنا حرملة بن يحيى التجيبي مالا حرملة بن يحيى التجيبي يا بام حديثي قال أخبرنا ابن وهب يتي مالا ابن وهب شيني عبد الله بن وهب المصري يا بام حديثي قال أخبرنا يونس yace malam Yunus ya ba mu hadisi Ibn Yazid al-Aili ɗaya daga cikin wane jigajigan ɗaliban Ibn Shahab az-Zuhri kenan an Ibn Shahab shi kuma daga Ibn Shahab ne Zuhri an Sa'id ibn Musayyib daga Sa'id dan Musayyib an Abi Hurairata daga Abu Huraira anna Rasulullahi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam lalle manzon Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi hina qafala min gazwati Khaybara lokacin da ya dawo daga yakin kaibara shine qafala ma'anar shi ayi raja'a fahimtum hina raja'a shine qafala min giz kaibara sara lailahu manzon Allah sai ya tafiya tsawon daransa gaba ɗaya shi na ta tafiya hatta idza adrakahu hulkara har sai da naum shine alkara an-naum an fahimta ya riski manzan Allah sallallahu alaihi wasallama arrasa sai manzan Allah ya da zango shine arrasa wa qala li bilal annabi ce wa bilal ikla'na al-laila man bilal ka kiyaye mana dare shine ikla'lana al-laila ay urqubil laila lana ka sa man ido akan dare ka sa ido har al-fajr ke to sai ka tashe mu amma ruwaya imamu bukhari kamar da imamu bukhari roto annabi ya ce wa zai mana gadi bilal sai mun daga hannu insha Allah sallallahu alaihi wasallam ku gadi ku bacci ba komai ina fatan fahimta mewa shine Allah ya jarraba shi ku fahimta da aka zo karshe sai kuma za ku ji abin da ya faru shi yasa aka so dan kafa kafa in an wakilta ka to sai Allah ya taimake ka ina fatan fahimta to shikenan sai ce to kai ikla na lallai ka kula mana dare ka sama ido shine can wannan kalma ta zo Qur'ani da Allah yake cewa mene قل من يكلقكم بالليل والنهار من الرحمن من يكلق أي من يحفظكم to sai yake cewa fa salla bilal bilal saboda cika aikin da ya ansa sai kama salla kawai yana ta tilawa mala ma qaddira lahu ya salla gurgurdan abinda Allah ya saukake masa wa nama rasulullahi sallallahu alaihi wasallama manzon Allah ko sallallahu alaihi wasallama sai ya bacci abinsa wa ashabu da sauran sahabbansa falamma taqaraba alfajr lokacin da alfajr ya kusa bullowa istanada bilalun ila rahilati bilal sai ya dan jingina a jikin raƙuminsa kawai ina fatan fahimta in ce yana dan tsaye da yana dan tilawa haka sai dan ce bari dan zauna tukuna aka ce ma muwajiha alfajar yana kallon inda alfajar zai keto wai ka amame shi ma sai dan jingina haka kawai shikenan ina fatan fahimta aka ce shaidan ya zo ga luguguta shi ma yana luguguta kamar da ake renin jariri kawai bilal bai auke ba ko sai ji an tashe shi rana ta fito Allah ya samu dace fa galabat bilalan aynahu idanuwan bilal sai suka rinjaye shi sai bacci wa huwa mustanidun rarahilati yana jingine a jikin abun hawan nasa shine raƙuminsa fallam yasiqidu rasulullahi sallallahu alaihi wasallama annabi sai zama bai farka ba wala bilal haka nan bilal bai farka ba wala ahadu min ashabi haka nan ba wani ɗaya cikin sabon manzon Allah da ya farka hatta darabatu shamsu sai da rana ta fito har ta bige su ma'ana har ta fara zafi kenan fa kana rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wasallama sai da manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi awwalakum istiqala shine na farkon wanda ya fara farkawa daga cikin su fa fazi'a rasulullahi sallallahu alaihi wasallama sai manzon Allah ya tsorata shine fa fazi'a alfazu bi ma'ana alkhawfu hatta idza fuzzi'a an qulubin qalu ma za qala rabbukum ko alfazu ay fuzzi'a an qulubi ay ukhrij alkhawfu min qulubihim ko to har sai da wato manzon Allah ya tsorata sakamakon haka saboda mene saboda yadda manzon Allah ke ganin kimar Allah madaukakin sarki yadda ke tsoron Allah kada ya zama haka din ya zama wata matsala cewa an yi sallah ba a lokacin ta ba faqala sai da wuce ai bilal bilal ina kake ina magana cewa za ka yi gadi faƙala bilalun sai bilal ce to ya rasulallah a haɗa bi nafsin ladi a haɗa bi abi an ta ummi wannan jumla ce itiradiya asali shine magana cewa bi abi an ta ummi ya rasulallah ya manzan allah na baka fansar uwata da ubana a haɗa bi nafsin ladi a haɗa bi nafsika wanda ya ɗauki raina shi ya ɗauki ranka ina fatan fahimta kun gane hausa ma'ana allah da ya sa kai bacci har baka tashi din nan ba shi ne da ya ɗauki wannan ya samu wannan baccin ni mahabban tashi ba ba yana nufin shaɗan ne abin da ya danna manzo allah ba ma'ana ai allah ke cewa wahola zai taufakun bin laili wa ya alam ma jarahatin bin nahar wahola zai taufakun bila ai yunawwimikum allah shi ne ke samun ku bacci da daddare ina fatan fahimta to shi ne bilal kai hanzari ga mazala cewa to abin da ya fi ƙarfin shi ne to shi ne faƙala sai annabi ce iktadu ma'ana ku ja wato ababen hawanku domin ƙada daga ƙada ya ƙudu ƙaudan ne kau ƙiyadatar kun fahimta me ƙiyada jan abin hawa ko ba ka bai zama kana gaban abin hawa yana binka shi ne iktadu ku tashi ku ja abin hawanku faktadu rawahilahum shi'an sai suka ja abaiban hawansu dan tsawon lokaci suka bar wajen kamar da mu zo mu ji a sauran rayoyi annabi ke cewa wajen da muka sauka shedan shi ma ya sauka a wajen da aka mu tashi bar wajen da aka suka ja abun hawansu sun mutawadda rasulullahi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama sannan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya je alwala wa amara bilal ya umarci bilal fa qama salata ya tsaye da sallah ma'ana ya iqama kenan fa salla bihi musubha sai manzon Allah ya wa sabai sallah asuba falamma qada salata lokacin da manzon Allah kammala sallah qala sai ce man nasiya salata duk wanda ya mance wata sallah falisalliha idza zakaraha duk sanda ya tuna ta sallace ta fa inna allaha azza wa jalla qala domin allah mabuwayi mai girma ya ce wa aqimis salata li dhikri ka da sallah a lokacin da ka tuna ni ma'ana san da ka tuna ta qala yunus yunus ibnu yazid al-aini dalibin ibnu shab sai yake cewa wa kana ibn shihab yaqra'uha li dhikra ibnu shihab yana kan to an aicewa wa aqimis salata mada abun da yafi so shi li dhikri sai ce li dhikra ina fata an fahimci wannan abun to wannan shine hadisin kuma mahallin shahid a cikin wannan hadisi din shine magana cewa manzon Allah an samu a zamanin shi an samu ne alfa'ita lokacin sallah ko kuma ta bince asuba yana fita ne daga zarar rana ta fito an fince abun to ya manzan Allah yi wannan sallar ta tafi ko ko ya rama ta a manzan Allah ya rama ta a wace siffa ya rama ta shine gashi nan siffar cewa anan bai kawo cewa manzan Allah an kira sallah ba amma kamar da mu zo mu ji a sauran rayoyi din cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya sa bai la kira sallah kuma aka kira sallah aka tada iqama manzon Allah ya masa jam'i jawa kun fanci wannan abun ko da haka kenan kowace sallah ce aka rasa ta ta zama fa'ita idan an tashi ramata za a ramata a sigar kamar yanzu za a yi ta kenan misali ai ka san sallolin rana ana yin su a karatunsu a koye ne to amma ba kai sallar asuba ba bacci ya ɗauke ka ya rinjaye ka sai da rana ta fito ba za ka ce to in sallar rana ba ce ba zan bayyana ba bari ba za ka bayyana ta idan ku uku ne ko gidan ne gaba ɗaya aka makara idan kuka tashi za ku yi sallah sai ku sa wani kira muku sallah kawai ce to a garin nan kuma da rana tsaka ake kiran sallah a gidan alhaji wani ko gidan malam wani ina fatan fahimta a ce lafiya ku ce mun makara ne gaba ɗaya ina fatan fahimta amma na san wannan zai zama shay'un jadid jiddan in aka yi haka ko ba haka ba amma gaskiya haka ne shari'a ta zo da shi din sai ku kira sallah ku zo ku yi sallar jam'i din ku kuma ku ta fata da sura a bayyana din kuma ina fatan fahimta to dai abin da ce yanzu kuma gashi wannan annabi ya canza waje kai kuma gidanka ne ka makara shaidan kai ma ya zo gidan kenan zaka canza wajen kenan ko kuwa za a yi ina fatan fahimta a'a kawai shikenan sai ka canza salo shine ba kwa karatun bakara ne a gidan jama'a hadisi ne ingantacce annabi yake cewa Nasiruddin Albani inganta shi silsila sahiha yake cewa shedan yana fuciya fut daga gidan da ake kanta bakara in dai kuna karatun bakara a gida shedan bai da wajen zama a gidan sai dai ya zo ya gudu amma ba zai zauna gidan ba ba zai zauna mashi ba haka ne ma na abga sai dai zo ya mugunta in ma zai shiga mai kenan amma in ya zama ana karanta ta musamman da tadabburi ana kuma ƙoƙarin aiki da karantarwa Allah gidan ba zai zo numa shedan ba ina fatan ko bace wani abu to idan kuma gida ana kanta bakara da ali imran to ɗan tsubbu da matsafa da wai sun dukkan fa karfin su nassin hadisin manzala ce iqra zaharawaini ku kanta wannan surori masu haske fa'innahuma ya tiya da yawan kiyama kaga yayata ne au kaga mamata ne ran kiyama zo kaman wani farqani min ɗairin ko kuma giragizai suna yuhajjani an sahiba suna ja'in ja akan masu karanta su annabi ya ce kai riko da su akwai albarka da kaza sai kuma ce wala yastati minhum albadala matsafa sune albadala ba za su karo da waɗannan surorin ba jama'a kawai daga ana shan wuya malam akwai sakaci ne game da riko da ƙur'ani mutane sun nesa da ƙur'ani inna qaumit takhadhu hadha alqur'ana mahjuran da yawa mutane sun kauri sun nesa da ƙur'ani shi sa ga ake tashan wahala mala hawan jini da yawa yana ga cin abin ya haifar da shi saboda mutane sun nesa da ƙur'ani saboda duk sanda kake kanta ƙur'ani kana kanta hadisan manzon Allah wani faɗin ƙirji da wani inshirahu sadara ka da wani natsuwa wata natsuwa ta ka saukan maka wanda Allahu bihi alim kawai Allah kaɗai sani kai ma ba za ka bayanan irin mutane ya kake jin wannan lamarin ba ai ka samu mutane ba ruwansu da ƙurani ba za su karanta shi ba sai azumi ya zo wani ya manta inda na sheke sai in azumi an ce an ga wata sannan zai je nemo ina ne na sheke shi ma an yi kanta na kwana uku shi kenan sai aje sai wata shekara kuma ina fata an fanci wannan abu muna yawan faɗakar da yawa musulmi abun kunya ne a rauka ce ba kai ƙur'ani ba iyakar abun kunya kenan iyakar abun kunya a ce ba kai ƙur'ani ba a ce an gaba ta malam bismillah kamar salakata bismillah ku ta musanyan bismillah ko ba ka ake ba bismillah bismillah bismillah bismillah karasa wanda zai aishe bismillah na me yasa kuma ba wai dan tawalu bane ko dan tsoron Allah kawai dan ba iya bane in aka shiga za a ji kunya ba haka bane jama'a amma ka karance wannan ka karance nobel akwai wanda ya ce min nobel mai shafi 800 a kwana biyu ke karanta shi shafi 800 zai kan je shi a kwana biyu akwai da aka samu duk wata jarida daily trust daily sun wace ce wace ce zai ce maka a jarida kaza an ce kaza a jarida kaza an ce kaza an ce kaza kaza in ka tambaye shi izmi ne karanta yau shiru zero ina fatan fahimta wani ya iya kokari tun daga sakandare firamare har ya zama dokta har ya zama profesa amma bai iya ƙur'ani ba la haula wala quwwata illa billah ma za ya qulu hadha amama rabbi a gaba ubangiji wannan me zai ce ubangiji me yi a duniya kenan me yayi eh yan uwa da duk wanda wannan katoje ka tambaye kanka me kai kenan a duniya kai di kai secondary primary shekara biyar secondary shekara shida digirin farko shekara hudu in na in asaba ta je aiki ba ko ba haka ba yawa yawa digiri na biyu shekara uku zuwa inda digiri na hudu shekara hudu eh sannan ka je kai course kaza kai course kaza kai course kaza kai kai sarfi ka duk ka tattara duk ka zama ina abuwa din amma a ɓangaren Allah kuma me ka karanta kayi ƙorani shi yanzu bai jin na ƙasu bai yi ƙorani ba bai jin damuwa bai yi ƙorani ba bai jin damuwa ko da saba'o na hadisa bai iya ba bai jin damuwa aka ce ƙabli ba'adi sai ce wasu fari ne haka saboda bai ma san bai ce ce ƙabli ba'adi ba bai san abin da ke inganta sallah ba bai san abin da ke bata sallah ba yanwa wannan shirin Allah ke ce da su kallalan ma ya qadi ma amara kai co ya zo duniya ya gama cin kaso duniya bai abin da aka sashi ba ina ba ta amfanci wannan bala'i ne jama kuma ba wai karatun ƙur'anin ka iya karantawa ga wannan matsala ɗaya ce in ka magance shin ka fahimci saƙon da ke cikin ƙwar'ani yawa mun ji ka iya karatun amma saƙon ka fahimta kana iya tadabbarin ƙwar'ani kana karantawa in ka ce ƙoha ma'an zalna alaikal ƙwar'ana ne tashƙa kana ilharto da ma'anonin da saƙon da ke ciki ina ba ta amfanta wani shi ma kes ne sabo sannan ma ka iya halarto da ma'anar istihdarin tadabbur to abin da rage kuma kana iya aiki da abin da ka karanta na ƙur'ani wannan kowane ɗaya aka samu ikhlali hijira ce ga ƙur'ani ce ƙur'ani ne kowane ɗaya aka samu a cikin wannan lamari ɗin shi sa rayuwar mutane take shan wahala ake ta kara kaina ba kuma za a gama shan wahalan ba yawwa zaman lafiyar mutane da jin daɗin rayuwarsu ya danganta da binsu ga Allah ne maɗaukakin sarki gwargwadon nesan ku da Allah gwargwadon wahalar da ku sha ina fatan fahimta gwargwadon kusancin ku da Allah gwargwadon samun natsuwa da sauƙi za ku yi dama Allah ce ala bi zikrillahi taqma'innul qulub da ambatan Allah ne zukata suke samun natsuwa amma daga lokacin da ka ce ko kika ce ke kina da hanya ko kana da hanyar da za ka zama peace of mind ba ta hanyar abbatan Allah ba ta karar kaza ba you are wasting your time kana ɓata lokacinka ne da aka sai kaga mutum ya tafi kulob irin wanda ake sa jan abin nan jan gulob din nan a saki kiɗa sai ta jijjid wai yana so ya samu natsuwa a ciki sai ya gama kuma sai ga ya dawo yana faɗa sai ga ya kashe wani kuma ba haka ake ba mu mun yawon duniya mun gansu har inda suke zuwa mun shiga mun gani wallahi talla za ka je ka samu an kulle akwai wani hotel na nan babba abuja manya-manyan hotunan da kake gani in ka shiga akwai lungun da ba ka sani ba saboda kulle kofa ake a samu ta wani soundproof haka sai in ka buɗe in ka wajen da za ka shiga sai ka ga katar da mata da samari an cakuɗe ana ta cashewa yadda kake gani turana wai mutane sun je su hole amma sai mutum ya gama kuma ko yana fitowa sai ga ya dawo kawai a busan kan tsarira fuska a murtuke ba nishaɗin in ba kai sa bai zo ya shawo giya buga mota ko ya harba wani ko mene ne sai ta'addanci ke faruwa saboda mene sun je sun nemi natsuwar zuciya ba wajen da take ba natsuwar zuciya tana wajen da allah faɗa ne ala bi zikirin layi ta ɗuma inin ƙwalo ambatan allah da shi ne ake samun natsuwa take samuwa zuciya ke samu natsuwa da hakan ka zai za ta ya ayyuhar nafsul mutma'inna irji ila rabbika radiyatan mardiyan ka zo mutuwa to amma yaushe za mu ɗauki ƙur'ani mu aje shi gefe har cikinmu akwai a musulmi akwai da suke gani yanzu ma ƙur'ani bai dace da wannan zamanin ba in ka ce a aje constitution a aje penal court wace ce court a aje waɗannan a zuwa a yi maganar shari'ar musulunci sai wani ce maka kaji yan boko haram ba ai da haka yan boko haram suka fara ina fatan fahimci wani abin in ka ta ce to ai yanzu ya za a yi dacen annabi zamanin sa ana hawa jaki ne da raƙumi da abin da za ana hawa mota da jirgi da wane ne ai abin balance is not abin da lokacin yanayin bai daidai ba ina fatan fahimta saboda mene wai yana gucewa a zartar da dokoki da tsare-tsaren Allah a kan shi shi bai gamse wannan tsarin ba a cikin musulmi ana samun wannan tunanin cikin wanda suke cewa su musulmi don na fagar wani abu na fakai ina fatan fahimci wannan abu kuke ɗauke kyawa misali ‘yan uwa musulmi duk wanda ya zo karatun da muka yau ya kake jin kanta da ake wannan karatun ka lafiya ka lafiya ba ka tsoron dubun a duniya zo ganka a nan wajen ko akwai wanda kake tsoro kana jin kunya ka a ganka hasali man ka je gida miƙa mata kan jira kai madan gwanan na ai da ga majalisin muslim muke wallahi yau an dai daɗi kake ji ka faɗa ko yanka ne ba haka zaka ai yau da majalisi muke mun zo an yi karatun hadisin manzo Allah an kanta hadisin Abu Huraira kake ji kana jin daɗi su ma yan da matan duk suna jin daɗi kaje majalisi ba haka bane ba to yau in ka je wajen iskanci za ka je ka ba su labari ashe babu itminanin kalba a wajen kenan babu natsuwa a cikin wajen kenan wannan fa abinda na physical abuwa da muke faɗa zai gani kenan fa banda abinda Allah kaɗai sai ba a sani ba mu dauki hadisin da manzon Allah sarki cewa inna lillahi mala'ikatin sayyara aku Allah na da mala'iku masu kewaye duniya masu kai komo me suke nema majalisar zikir wurin da ake ambatan Allah ana kanta ƙur'ani ana kanta fiqh ana kanta hadisan manzon Allah sallallahu nan suke nema da sun gani da ɗaya mala'ika ya ga wajen sai ce usar mala'ika a'a ku zo ga abin da muke nema duk sai su taru su kewaye wajen ina fatan fahimta in suka kewaye me za su yi sai ta mutanen wajen addu'a suna addu'a ga mazama wajen majalisun nan ne kawai za a samu a majalisun zikir ake samu amma a gidan ƙwallo da masu arsenal da masu mai take maɗin liverpool da suwaye da suwaye ba wani mala'ika zai maka addu'a can wajen kurban da mutane suke wannan asara nan muna tabbaci allah ya ce annabi ya ce mala'iku za zo su yi mana addu'a za su kiwa can kuma a tsimman shaɗanu suke wajen ana tsine muku amma mutane sai su fifita can wajen yau da ana wata haɗaɗɗiyar ƙwallo sai ga an cikan inda za a sa tv ana duk cikawa za a yi amma karatun hadisin manzan Allah fa sai wanda Allah ya zaɓa na fata kun fanci wannan abu to wannan mala'iku don suka tashi su aka tashi karatu suka rike fayil sai Allah ya tambaye su waɗannan sai ce Allah ai mun je mun ga mun je mun ga wasu mutane sun zauna ana masu karatun sahihu muslim ana masu bukhari ana masu abubuwan hadis ana masu iziya sai da bi Allah ce to wayannan mutanen ku da kuke kallon su din nan ku ina kafa ku sheda na gafarta musu wannan cikin abun da ba ma gani kenan Allah ce ku sheda na gafarta musu ku sa abun da malaiku su ce sai ce to ai Allah akwai wani ya zo wucewa ne shi ba abin da ya kawo shi ba cin garadin ba jin karatu ya kawo shi ba amma da ya zo wucewa sai dan ji kunya dai sai dan zauna kafin a tashi haka sai annabi ce hadda shi shi ba an gafarta mai sai annabi ce humul qaum la yashqa bihim jalisuhum su wasu al'umma ne waɗanda duk wanda zai zauna tare da su ba zai zama matsiyaci ba ina fatan fahimta akwai wata hutuba da imamu da ayi mako uku da suka wuce ne ko shi ne mai suna subatul akhyar ko kuma abin nan zama ta kewa da mutanen kirki Allah samu dace so daga cikin abubuwan da suke kawo abin nan peace of mind da koko zan kwanci hankali shine mene shine ambatan Allah da karanta alqur'ani da wannan abin da makaranta Allah samu dace shi wannan hadisi kafin mu karanta matsalolin shi a bar mu kasa gutsawar shi kuma sai mu dawo bi shi dalla dalla da fa'idojin shi insha Allah ta'ala abu da littafin mu gani inda malice qala haddathani muhammad bin hatim ويعقوب بن إبراهيم الدورقي كلاهما أن يحيى قال ابن حاتم حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا يزيد بن كيسان قال حدثنا أبو حازم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال أرسنا مع مع نبي الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فلم نستيقظ حتى طلعت الشمس وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ليأخذ كل رجل برأس راحلته فإن هذا منزل حضرنا فيه الشيطان قال ففعلنا ثم دعا بالماء فتوضأ ثم سجد سجدتين وقال يقوم ثم صلى سجدتين ثم قيمت الصلاة فصلى الغداة muslim ya ce haddasa muhammad ibn hatim malam muhammad ɗan hatim ya ba mu hadisi wa yaqub ibn ibrahim ad-dawraqi da yaqub ɗan ibrahim ad-dawraqi kilahu masu biyun an yi haya sun wato hadisi daga yahaya ibn sa'id al-qattan qala ibn hatim malam muslim na farko hadisi yake cewa haddathana yahya ibn sa'id malam ya dan sa'id ya bani hadisi qala haddathana yazid ibn kaysan yace zidan kaisan ya ba mu hadisi qala haddathana abu hazim yace malam abu hazim ya ba mu hadisi an abi hurairah radiyallahu anhu daga abu hurairah Allah kara masa da kale ce arrasna ma'a nabiyillahi sallallahu alaihi wasallama mun ya da zango mun yi bacci tare da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama falam naysiqiz ba mu farka ba hatta qala'ati shamsu har sai da rana ta bullo fa qala an-nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam sai manzon Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi yace li ya'khudh kullu rajulin bi ra'si rahilati kowanne mutum ya kama kan abin hawansa fa inna hadha manzilun hadarna fihi shaytan domin wannan wani masauki ne da shaidan ya halarto mana cikinsa qala sai ce fa fa'alna sai muka aikata abin da manzon mu ya faɗa thumma da abil ma sannan manzo Allah ya sa aka kawo ruwa fa tawadda manzo Allah ya alwala thumma sajada sajadataini sai manzo Allah ya sujudu guda biyu ishara zuwa ga mikenar ka talfajari wa qala yaqub shi ko yaqub a cikin ruwayarsa sai ya ce thumma salla sajadataini manzo Allah ya sallar koyi guda biyu an gane ko wannan shine zikrul juz'i wa bihil al-kullu an ambaci sajida ne ana nufin a gaba daya ba wai ya sujuda daya biyu ba ake nufi ana nufin yi sallah raka'a biyu kawai summa qimati salah ana nan sai bilal ya tada sallah ya tada iqama fa sallal gadata manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama sai sallar asuba ina fata an fahimci wannan abu to wannan shine wannan bangaren ruwaya wannan hadisi na Abu Huraira ina ganin sauran hadisan na Abu Qatada da hadisan suna da alaka da juna amma bari mu ga da fa'idojin insha Allah in mun gama so shi kenan mu ga sai mako na gaba insha Allah ta'ala to anan malam wa alaikum salam na'am eh yawa yayar ka atal fajr ba kun gane da yace sallah sajdatayni annabi ya sujida guda biyu sun masallar gada ta sani asuba sai dai ramaka atal fajr sani sallar asuba misali yanzu kai ma a gida sai ka makara sai da rana ta fito kada yake sallah to ba wai sallar asuba kawai zaka rama ba har da wannan zamu zo ban faɗa bane saboda yazo a cikin fa'idojin ina fatan fahimta shine wayannan arrawatib na fulfuli kala biyu ne akwai annawaful almutlaqa nafilfilin da suke ba a sa maka kaini ba yanzu kawai da rana tsaka kana cikin nishaɗi lokacin da a sallah zaka tsaye ta shige ta nafilfili in ka ga ma kaka kirga ko raka ano kai ma kai ta in ka gaji ka sallama ina ba ta kwance wannan abu ya halasta kai haka ko kuma kai bi ke sallama kai bi kai bai sallama in ma raka 100 zaka yi shikenan ya halasta wannan mutlaqa ce ba a mata kaini ba kun bunci wani abun ko to amma akwai rawatib suna fulfuli din su ne bayan kowace sallah da kafinta akwai nafila misali kafin sallar asuba tana da ratiba shine mene raka'atul fajr kafin azhar akwai ratiba raka'a nawa raka'a imma biyu imma raka'a hudu bayan azhar din kuma akwai mene raka'a biyu ina fatan fahimta sannan bayan magariba akwai na biyu bayan isha akwai guda biyu dole ana ce su annawafilur ratiba to su an harama sun suka kubuce maka ka gane abu da idan ka rasa nafila ratiba to kana rama su baka samu kai ratiba ka ta bayan azhar ba sai bayan la'asar zaka yi ramawa Allah samu dace to malam sai yake cewa anan wajen al-mas'alatu thalitha fi fawaidihi mas'ala ta uku game da fa'idojin wannan hadisi ɗin minha na farko sai ce bayanin wujubi qada'il fa'ita wannan hadisi na kantar da bayanin wajabcin rama sallar da ta kubuce ba ita a cikin lokacinta ba wa minha daga ciki akwai anna fihi dalilin ala anna qada'il fa'ita yu'dharu laysa ala al-faw bi udhrin laysa ala al-faw cewa rama sallar da ta kubuce maka da uzurin da shari'a ta da shi laisa alal faur baya hukunta nan take sai kai mun kanta cewa Allah cewa kimi salata li dhikri yanzu nan sai na tashi na ga rana ta fito ran bada dau to dole maza squeeze in ta maza in alwala maza ramu wannan sallar zai zu ko ko Allah iya dan gabawa tukunan ce dan so buredin yara su je makaranta dan wannan wannan sallar zun ramu wannan kun fahimta to shi ne mala ce laisa alal fawur ramuwar na ratiba ba alal fawur ba a kan nan take ba ne wannan magana za ta bayyana mun dokan tarihi abu kata da mako mai zuwa insha Allah ta'ala shi ne da hadisi ibn abba cewa da annabi ya ga wannan lokacin an yi haka sai da bari aka dan ja tukuna dan lokacin rana ta fito sai bari rana ta dan fita daga jajanta tukuna sannan shi a sake tsaya wajen sannan aka yi sallah din ba wai daga tashi ba ne yi wannan abin da haka ba zai zama dole alfawar ba abin da wannan magana take yi idan daga tashinka kai maza kai ka kyautata saboda Allah ya ce wa sari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha ka ardhis samawati wal ardi muttaqina ka kyauta amma in ka dan jinkita saboda wani dalili da wata bukata da hukunta haka din wannan bai zama cewa ka saba shari'a ba sai dai in abun kuma in dan jinkirin ya zama ya tsananta kuma kai ma ka san kuma wani sarai kai ina fatan fahimta ka ce sai ka gama wanka sai ka je ka sha ka sa jambaki ka sa hoda ka yi abin nan to to aka ga wani abu ne daban wannan ta kun fahimci abin ko Allah samu dace to wannan kuma yake ce fa'ida ta uku kuma yake cewa isbatul iqamati lil fa'ita hadisi yana tabbatar mana da idan sallah ta kubuce maka zaka rama zaka tada iqama wa fihi isharatun ila tarkil adhan laha amma a cikin wannan hadisi na Abu Huraira akwai ishara kan cewa manzon Allah bai sa an kiran sallah da za a rama sallar ba kun fahimta sai ce alama alama qila amma wannan a haka wasu mutane suka faɗa wa fi hadisi abi qatada amma a hadisin abu qatada al'ati wanda zo nan gaba ithbatul adhanil fa'ita ya tabbatar da an kira sallah kafin manzon Allah ya sa ta da kama ai sallah din ina fatan fahimta dan haka wanda wanda ya kawo wanda ya sani hujja ce aka wanda bai sani ba ina fatan fahimta in wannan abubuwa ya kawo magana kira ita da ikama ko bai kira sallah ba to the same a cikin case ɗaya dai mun samu cewa abu kata da ta cewa annabi ya sa an kira sallah sallah sannan za mu kan tarihin imran bin hussein ya roto the same irin wannan kuma an sa an kira sallah sai malam yake cewa wa fi mas'alati khilafun mashhur game da wannan mas'alar akwai sabani wanda ke shahararre shine mene mas'alan kiran sallah in za a rama sallah ko ba za a kira ba amma mun ji ra'ayi shine tabbatacce za a kira wal asahu subutul adhani wal iqamati laha abinda yake ingantacce shine tabbato kiran sallah dan iqama gare ta li hadith abi qatada wa ghairihi min al ahadith sahiha saboda hadisin abu katada wannan zai zo mana da kuma wasu hadisan ma ingantattu wa amma tarku zikiril adhani fi hadisi abi huraira yace barin kiran sallah da bai zo ba cikin hadisin abu huraira hada gurfa jawabuhu bin wajhaini amsa ta fuska biyu za a basu ahaduhuma ɗaya daga shine la yalzamu min tarki zikiri annahu lam yu'adhan dan bai ambace kiran sallan ba wannan bai lazanta cewa kuma ba a kira sallah din ba fala'allahu adzana wa ahmalahu rawi mai waya ki an kira sallah din amma mai ruwaya sai yayi watsi da bai ambaci wannan kiran sallan ba walam ya alam bi ko kuma bai san da kiran sallah din ba na farko kenan amsa da basu na biyu wa sai sai ce la'allahu tarakal adhana fi hadhihi marra mewa a wannan karan manzon Allah ya bar kiran sallah li bayan jawazi tarki saboda bayan cewa ko a kira sallah ko ba kira ba ya halarsa wa isharatan ila annahu laysa biwajib mutahattimin kuma ishara ce kan cewa kiran sallah a wannan halin ba wajibi ne dole dole ba la siyama fi safar musamman ma a cikin tafiya malam sai ya ce wa fihi bu'udun amma wannan magana ta yi nesa da daidai ba daidai ba ce wasawabu abinda ke daidai aljawabul awwal shine amsar da aka bayar ta farko faqad taqaddama amru sallallahu bil adhan wal qamati fi safar ai mun san ya gabata cewa manzon Allah bani da a kira sallah ta da iqama a halin tafiya fi hadith Malik ibn Huwairith aka babu da gama a hadisin Malik dan Huwairith da yace in kun tafi kun tuna hadisin ko a samu ɗaya daga cikin kwai kira sallah ya ta da iƙama amma wajen limanci to a samu da fiko karatu da fahimta da kaza da kaza ina fata kun tuna wani abu to kuma hadisin ma haka ya faɗa rufa'a rafi ibn khadij cewa ko da kai kaɗai ne a daji kake tafiya lokacin sallayi ko a bakin hanya kuna tafiya a mota sai lokacin sallah kuka ce direba za a yi sallah to wani kin ku sa kunne a hannun rangada kiran sallah ina fatan fahimta wannan shine sunna jama'a kuma shine musulunci ka bata mutane lokaci ko ka kaɗai ne a gonarka za ka yi sallah annabi ya ce ɗauki hannu ka kira sallah domin ba inda sautinka zai kai face wanda ya sautin nan sai maka shaidar ranar alkiyama cewa kai musulmi ne mumini ne idan ka ta ka kira sallah in an samu wani ya zo ya goyi bayan ka kai sallah za a rubuta muku ladan jam'i ina fata fahimta annabi ya ce in ba wanda ya zo bi ka sallah sai ya zama kai kaɗai kai sallah ce annabi ya ce to akwai mala'iku dubu a bayan ka za su bi ka sallah mun kan tarihin a muslim ina fatan fahimta jama'a ambarin ga raya addinin musulunci da aiki da abin da muke karantawa jama'a kakka ji kunya an ta da ana tafiya da garin za ku je inugu an yada an yada zango a okene ko a bolo ko kuma wani daji can sai ka ce ku sai ka koma ka ranga da kiran sallah wallahi lafiya ina fatan fahimta ce haka annabi bai koya mana sallallahu alaihi wasallama ina fatan fahimta ba fa wani abun kunya shi ba wani abun bashin addinin musulunci jama'a hmm? ka je gonaka nan da dambo ko dagaci ko sakaro ko tamunaka ko ina ne zaka yi sallah ka nemo ruwa ka bude murya ka kira sallah masu aiki ce ku aje aikin nan ku zo mu sallah ina fatan fahimta wanda zai ce maka akan shi ba shi sallah ba wane ne wane ne to ka gani sai ka ce kana musulmi kana yawo kan da ba shi sallah ba kuma wani da gaske ne kan ba za shi sallah din ba saboda wani sokon bargani da yayi jaji fitsari ya kama sai ya gina wata katanga ba ruwa ba dutse sai ya tsarkin fitsar haka nan kawai sai mai da al'aura shiga ba kawai sai ya shige tafi to wannan wannan kaga ba zai sallah ba ina fata mun fahimta shi yasa masu da'awa sai mun yawo birni da ƙauye mun kai saƙon manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama amma kamar da muke ta kuka kuma har hawaye mu ya kusa ya bushe ba ku taimaka ba mutane masu kuɗin gari sun isa taimaka shi ne harkar da'awa tana buƙatar da'am shi ne tana buƙatar kuɗi amma ba wanda ke kawo kuɗin shi a yi wannan ƙauyuka da kuke kallo da muke da su a kewa da zaria da nesa da zaria suna buƙatar aje a karantar da su wani ba laifin shi ba ne haka ya tashi ga garin malaman su ma na garin jahilai ne ko kuma haka kawai suka tsanci kansu kawai a wannan rayuwa din ba su san wani abu sabanin abin da suka tashi da gani a rayuwarsu ba hasali ma tunda sun tashi aka in sun zo sun ga sabana ka sai ga wancan shine bako amma a je a zauna a kai musu a karantar da su sai ga mutane ne masu fahimta ina fatan fahimta to ko da mutum suka ce ko da dai kowa ba zai ba kai an shar'anta maka ka kira sallah kai sallah ka tada kama kai sallah kuma ko a gona kake akwai rawatib din nan ka kira sallah zaka yi nafilan nan kafin azhar din zaka yi ta ina fatan fahimta sannan ka tashi ka tada iqama in Allah ya sa cikin ma'aikatan naka sun biyo ka sallah to ka ka samu ladan su ana gama sallah ya kai dawa sai ka tafi kudan zauna kula da Allah zan cikin zan dan tunatar da mu abinda mun san kun sani kuma amma tunatarwa ce dan an ce musunci dan mutum bai so kamar da shi jahili shi fa jahilin ne amma bai so a danganta mai jahilci ibnu hazm az-zahiri yake cewa bai taba ganin abu da mai shi ke kyama a danganta shi da shi irin jahilci ba ko ba ka bane ba yanzu in gida naka ne aka ce wannan gidan alhaji wani ka ce yi wallah ai na so ma a gama a ƙara wani bene ne a lokacin amma dai wisdom insha Allah za a dan sai ka ji mutana ka ce wannan dan ka ce eh dana ne ka gashi kowa na amma ka ce kai jahili ne sai ce tab wallahi za a sai ga ya da hannu za a danne kuma jahili ne ko ba ka bane ba ya ce kuma bai taba gan abu mai kima ba irin ilimi wanda hammara shi soke a danganta ya zuwa gare shi in ka gajiya da ka ce malawa sai ji daɗi amma ba malam ɗin ba ne ina ba ta fahimta don kun tashi ma'amala da ƙauya sai assalamu alaikum kuɗan zauna da allah yawwa amna tashi na ɗan tunatar da mu kun san an ce tunatarwa duk da mu na san ba na fi ku sani ba ne amma dai faɗakarwa ce kamar da allah ya faɗakar sai ka sun gyara zama su ma an yi da su malamai ne ina ba ta fahimta zai ka ce za mu tunani da Allah ma farlan alwala guda nawa ne ma wani zai shiru wani zai ce maka arba'in ma ko ba zai iya lissafowa ba ina ba ta fahimta zai ka ce ni dai wanda na sani a kowanke fuska daga na fuska ke farawa daga waje kaza waje kaza waje kaza a kwatanta ko na kuskure ku gyara mu a amma la'ayi ba kuma ba kuma ci gaba kai daidai ka ji ba eh mana kai dai kace to shikenan sai wanke na ma yawa sai wanke nan zuwa na wanda kaza eh yayi daidai ko kuwa suna ga haka yanzu ka ilmantar da su jibi gobe sai ka koya musu sallah ko iqama da sauransu ina fatan kun tona abu aiki nake kan mu jibge ta Ahmad Didat yace ga aiki ga ma'aikata ba kayan aiki wani kasar da nake je ke cewa larabawa Allah ya ba ku kuɗi yana koka ya ce ku ba mu kuɗi mu za mu aiki mun iya aikin za mu ku kawo kuɗi amma kun ku kawo kullum musulunci ke fama da wannan matsalar haka ne ko ba haka ba yanzu kan wannan masallacin namu a ce babu AC ko da guda ashirin sai mun ta kunna fanka muna shan wasu an kakace suna jin zafi a irin gari na Zariya a irin wannan unguwannin babu AC za a dandanna kawai a sha sanyi a kullum ma gilasan kan mu ji karan motocin nan ka kaddara Allah kiyaye la kaddara a ce coci cike da wannan girman wajen ai ba AC ba in ma menene zaka ne an kawo an aje a wajen to kullum musulunci musulmi suna mai rowa a musulman yanzu fa amma ba irin sahabbai ba yawa su sahabbai ba su iya wannan irro ta addinin musulunci rowa ga addinin musulunci ba zamu da akwai masu daukar duke su gaba ɗaya masu bada Allah samu dace to jawa kun fanci wani abin ko da haka malaki cewa shar'ancin kiran sallar kama ya tabbata hadisai da yawa a halin tafiya da halin rama sauran na hudu malan ce minha mashru'iyatul jama'ati fil fa'ita wannan hadisi na kantar da mu halaccin yin jam'i a wajen rama sallar da kubuce mana muna tare sai sallar ta kubuce mana ko kuma na fito ka fito sai ta hada mu cewa ai duk mursa sallah ta fita lokacin ta to ya halarsa amene a samu jami'i a wannan abin amma wannan ka fahimta jama'a dan waka fahimta ba ana nufin halaccin jami'i bi a masallaci ba kuna tafiya wani abu ya sa ku rasa sallacin ake cewa ya halarsa faɗi ku jami'i amma a cikin gari a masallaci kun ki zuwa ayi sallah da ku ko kuma dalili ya sa ba ku samu in kuna da uzurin ma misali fa nan ba za ku yi ko jami'i da bi ba wannan ya saba sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya saba shiriyar manzon Allah ya saba shirye magabata kwanta katana cikin littafin al-musannaf na bin abi shayba haka nasuddin albani cikin tamalum bin ya tattauna matsala din sannan mashhur al-salman har littafi rubuta guda ɗaya akan wannan matsala din wanda na mace sun tafi a yanzu amma nan littafin muna da shi a makarantar insha Allah ta'ala cewa ba daidai bane yin jam'i sama da ɗaya a masallacin da yake da limam na dindindin ina fata mun fahimci wannan abu abin da ke fawa kace to ai kai kana jin ka fi so kai sallah a jami sai a tambaye ka me yasa kake so kai sallah a jami shine kana so ka samu lada isasshe complete sai a ce to annabi ya faɗa cin hadisin Imam Ahmad Abu Dawud annabi ke cewa duk wanda ya alwala to sallah sai tara an gama sallah idan yayi sallah shi kai za a rubuta mai ladan jami'i to me kake nema ina fata kun fahimta ka taho masallaci sai ya zama kafin ka zo an sallame idan kai salla kai kaɗai ladan jam'in za a baka ina fata fahimta amma in kuka haɗu kuka wajen jam'i a wajen to kuma kun saba shirin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam mun shirye manzon Allah shine idan yazo tadda an gama sallah sai sallar shi kadai shirye salaf sallallahu alaihi wasallam suka zo ka tadda ayi sallah ko ma suke kowa sallar shi kadai sallo furada wannan shine shiryen magabata to kaga garin neman gyaran gira zaka je ka rasa ido gare kai sai da kai kadai za a baka ladan kai jam'i kuma ka bi shiryen magabata ka bi shiryen manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama sannan kuma in ma kana son dan Allah sai ka samu jami'i ka fito da wuri mana koko ko akwai wanda rike kai ne aka ce ka fito ka fito da wuri Allah samu dace za mu ja burki a nan wajen wa alaikum salam jami'i na biyu? in dai an gama sallah da liman an goku malam ɗallari shi ne limaminku sai ya zo ya ja jam'i aka yi sallah to yanzu malam usman da malam mantau duka ba za su jam'i ba kowa ya zo sai dai sallah shi kadai ba daidai ba ne a samu wasu ƙara jam'i ba wa ana magana ko wasu na yi nan wasu kafa can ba shi ake magana ba gaba da sabon wani jami'a masallacin shine ba daidai ba na'am 400 da na mene yau nawa na ce nira da ce sa'in kasa ko nawa na faɗa wai to ya kamata zama 400 na to kun ji akwai gyara karatun yau madadin kasar na 150 ka faɗa 470 ne ina fatan fahimta gaskiya ne kuma to Allah samu dace 400 da nan na ce 489 490 ko ko 490 dai 490 muke yau ba kuna rubuta a can ni ne rubuta kuskure 469 ne gaskiya yau da saba'in kenan to ka gani ok ta ga amfani rubutawa kenan yana dan amfani to da kun ji gyaran 400 da nau kenan da saba'in madadin da hamsin da muka faɗa daidai ɗari hudu da saba'in daidai insha Allah wa ta'ala gaskiya ne to Allah samu dace a wurin faɗa daidai Allah ka ba mu lada laifuka mu da kurakuranmu kuma Allah ka yafe mana Allahumma qasim lana min khashyatika ma tahulu bi baina baina ma'asitika wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannataka wa min al-yaqini ma tahawwinu bihi alaina masa'ib ad-dunya ومتعنا اللهم بأسمائنا وأبصارنا وقواتنا ما أحيتنا واجعله الوارث منا واجعل ثارنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا ترسل علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا لا رحمنا سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله